من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار baka yawa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma cin yadda Allah da dacewa daga wurinsa mu ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na alhamis daren juma'a wanda a yau mun kai azumi na ashirin da ikon Allah muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ya datar da mu da dukkan alkhairai da ke ci wannan wata insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma ci wannan sura suratul Baqara jiya in ba manta mun tsaya karshen aya ta ɗari biyu da kamar wani yanki da ke mata guda ɗaya da ɗari biyu da sittin da da bakwai za mu tashi da takwas ko? a da takwas za mu tashi to karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم قدر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير
Allah ta'ala ya ce sai kun juya ta bara ta suwa nan baki ne za a samu su wannan siga sai ta zauto tana kallon haka sosai saboda ba ne inda tana kallon haka a bisa ta wannan opposition wannan ke yin gaskiya
na'am Allah ta'ala ya ce yu'til hikmata man yasha Allah ta'ala yana ba da hikima ga wanda ya so al hikma bi ma'ana as-sadada fil qawl wal isabata fil amal wato kacewa yu'ti al-hikmata man yasha Allah ta'ala na bada hikima ga wanda ya so wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda Allah ya bai hikima hakika ya bashi alkhairi mai yawa da masiri ila sa'ada al-abadiyya saboda makomarsa arziki wanda yake na har abada mai ɗorewa wato hikiman nan ita ce gane hakikanin lamurra Allah ta'ala bai wa mutum dacewa wajen gane hakikanin al'amura da kuma dacewa wajen ayyuka Allah ta'ala shi ke ba da hikima ga wanda ya so daga cikin bayinsa duk wanda Allah bai wa hikima to hakika ya ba shi alkhairi mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu faɗaka su gane hakan su astu face ma abota an kula ay ashabul qul sarima ma abota an kula lafiyayya al qadisati an shawa'ibil wahmi wa rukun ila mataqatil hawa zuciyar da ta kubuta daga dukkanin gaure na wahami ko karkata zuwa ga bin san rai to wannan a wafi targhibun fil muhafazati ala al ahkami al warida fi sha'ni al faqi ma la yakfa a ci wannan akwai kwadaitarwa wajen kiyayewa hukunce-hukunce wanda suka zo a sha'ani na infaki wato ce da dukiya domin Allah Allah ta'ala ce wa ma sakatu Allah ta'ala ce wa ma anfaqatun min nafaqatin ai addaitum min zakatin wa sadaqa duk abin da kuka bayar duk abin da kuka ciyar kuka bayar bin zakatin na zakati wa sadakatin da kuma sadaka ta tadawa imana sadaka ta neman lada wanda ba ta zakka ba duk abin da kuka ciyar kuka bayar domin daga addinin Allah na zakka ne ko nau'i na sadaka aw nazartum min nazar ko ku koyi bakance kuka yi alwashi daga cikin bakance fawafaitun bihi kuma kuka cika wannan bakancen da kuka yi fa inna allaha ya'lam lalle Allah ya san shi fa yujazi kuma dai kuma zai muku sakamako a kai wannan a fadin Allah ta'ala ma anfaqatun min nafaqati abinda duk kuka bayar na ciyarwa na zakka ko sadaka ta tadawwali kowace irin sadaka ne kaɗan ne ko bai yawa wannan ya gane kowace irin zakka sadaka ta wajibi ko ta mustahabi ko ta tadawwali kaɗan ne ko mai yawa kuma ita wannan sadaka ɗin ko a wane ne aka ba da wannan sadaka ɗin a kowane ne aka bayar ko da musulmi ne ko wanda ba musulmi ba aka ba da wannan sadaka ko kwanan albakance da kuka yi auna zartun min nazari ko wani bakance da kuka yi fawafaita bihi kuma kuka cika shi to menene ma'anar bakance annazar huwa ilzamu mukallafu shay'an lam yakun alai bakance shine mutum ba da ki ya dora wa kansa wani aiki na ibada wanda a da ba dole ne a kayansa ba amma sai ya sanya shi ya zama wajibi a kansa ya dora wa kansa wata ibada wanda ba ta dole ba to wannan shi ake kira bakance to da abin da kuka yi na bakance da kuka yi kuma kuka cika to Allah ya sani malama suka ce a shi bakance yana zamawa makaroni domin an kasa bakance kana akwai annadar mutula akwai kuma annadar mubayyan annadar mutlaq shine bakance wanda yake sakakke ba rata ya shi da cin wata bukata ba ka ce lillahi alayya ana suma salasata ayya masalan aw usalli ashara raka'atin aw ana sadaka bi kaza ka ce na dora wa kaina zan yi sadaka da nau'in dukiya kaza domin Allah ko zan yi sallah raka'a kaza kai ka dora wa kanka wanda da ba dole ba ne to idan baka jingina wannan alkawarin ibada da cimma wata buƙatar ka ba shi yake kira annazarul mutlaq ba kance sakacce annazarul muqayyad kuma shine wanda ka sanya kal alakanta shi da wata buƙata kace idan Allah ya sa na san abu kaza da nake riba to zan yi azumi na kwana kaza ko zan yi sadaka da kaza ko zan yi sallah raka'a kaza to wannan shi yake kira annazarul muqayyad to irin wannan ba kancan makaro malama sun ce makaro ne saboda hadisin da bukari da muslim suka fita daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a shi irin wannan ba kancan la ya ci bi khairi bai cika zuwa da alheri ba sau da yawa mutum zai dora wa kansa kuma ya zo ya kasa cikawa mutum zai ɗora wa kansa kuma ya kasa cikawa wani sa'i wani yana ganin idan yau nan ba kancan ne bukatar za ta biya to shi ba kance baya canza abin da Allah ya kaddara in Allah ya za ka samu wannan bukatar ko ka yi ba kance ko ba kai ba za ka samu to bai cika zuwa da alheri ba asali ma ana fitar da wani rabo ne daga marwaci wanda ba zai ibada don Allah ba sai idan wata bukatar da za ta biya to da ka ba a san irin wannan ba kancan to amma ala ayi halin da annazarul mutlaq da annazarul muqayyad kowanne mutum ne dole sai ya cika shi in dai kai alkawarin wata ibada domin Allah to dole sai ka cika ba makawa wanda ya fara duk wata ibada kowane bakance ne mutum ya yi to wajibi ne sai ya cika ko dai annazarin mutlaq ko annazarin muqayyad saboda Allah ta'ala ya yabo masu cika bakance ya ce yufuna bil nazari wa yaqafuna yawman kana sharrun mustatira to bayan Allah kuma suna cika bakance da suke kuma suna tsoron Allah domin wanda sharrin sa ne ganewa da kone masu bani bakancen da aka hana cikawa shi ne bakance na sabon Allah eh duk wanda ya bakance ne sabon Allah to aka ce kada cika wannan bakancen amma ba kancin sallah ko azumi ko sadaka wannan wajibi na cika wannan zan ka yi cikin da akwai da yau duk wanda ya ba kance zai wa Allah da ko yi sada wa man nazara an yasil la ala nafsi wanda ya ba kance zai saba wa Allah to kai saba wa Allah. kamar misali mutum ya ba kancin cewa zai sha giya ta ga zunubi ne ko ko ya ba kancin cewa zai je kabarin wani ya yi addu'a ko ya sallah ko ya wani aiki da ibada yin wannan ba a can ba a cika wannan aya Allah ta nuna ce wa ma anfaqatu min nafaqati abinda duk kuka kuka bayar na ciyarwa ko na wata sadaka ta wajibi ne ko ta tadawwa aw nazartum min nazarin ko kuka yi bakancin sa kuka cika wani bakance da kuka yi addu'a ta ibada tsakaninku da Allah kuka cika fa inna Allah ya'lam lalle Allah yana sani gaba da shi ya san shi fa yujazi kuma Allah da yake sa ku hali wa ma da zalimi da min asar azzalimai e bi man zakati wa kadar wasu kin ba da zakka da wanda ba sa cika ba kan ce aw bi wata infaqi fi bayni mahalli ko masu sanya infaqi ciyarwa ba a gurbin da ya dace ba bin ma'asillah a wurare na sabon Allah akwai da yake ɗaukar zuciyar sai kwatar da ita a hanyoyin sabon Allah da irin waɗannan ba su da wani amsari mai taimako a ranar kiyama a imani da da wani na azabi wanda za su hana Allah ta hana musu azabi in tubudu sadaqati fa imani Allah ta hana ce idan kun bayar da sadaka ai annawatu sadaqati na lafiya fa ni imani ba da lafiya in dai akwai ikhlasi sai ka bayyana sadaka to bari in ba ba da lada wannan sadaka ka bayyana ai ne ba shi ke dawowa ba da lada wannan abu da kuka bayyana wa in tukhuha ai tusiruha idan kuma kuka koye sadaka ba ku bayyana ba wa tutuha al-fuqara kuka ba da ita ga mabukata fa huwa khayrun lakum to wannan sai ba da gare malama suka ce fafiha a cikin wannan annasiru sa'adi kawo cikin taisiru karim rahman ya ce cikin wannan gaba da Allah ya ce wa in tukfuha wa tutu al-fuqara wa tutu al-fuqara wa tutu al ya ce fafiha anna sadaqata sirri ala al-fuqara afdalu min sadaqati ala sadaqa ta sirri a sadaqawa ta fi alheri sama da sadaka da za a bayyana in za ka ba wa bukata sadaka to ka ɓoye shi ka yi tsakaninka da su sai Allah ya ce ya faɗi kuma kaga ya fi kaiwa makora wajen ikirasi duk sanda za ka yi wata rakawa taimako ko tallafi ko ake to kusan wannan bayanin haka yake ba sai ka tsara su a waje farwa idan ana ta suka yi da yawa ana ta tore tore ana ta ciwo ga da kyawar an saka ana ta haska su wai tallafin da ka wannan al'amari ba shi da daɗi na ana sa social media wai ana raba mutane sallah ana ta kokuwa wannan abu ya dace musamman jama'a ko tuzarta ya mara gan shi a bidiyo ana bashi masara ko gero ko shinkafa ba zai ji daɗi ba iya da buƙatar amma ba zai so a ce ana yaɗa shi a duniya ba. akwai kaskantar akwai cutarwa a tattaka mutane ta kurkuwa wasu masu ciwo har karewa ma an ta faɗa shekarar jiya har kala ya akwai a rabon zannuwan sallah mata ta ga kakkare ba a ba ko shi ma akwai gurin rabin zakar da har mutuwa ta yi mutane da yawa su kawai yanzu da asirance ake yi a gida gida a raba mutane har sai da ba sa yanzu a wannan kace a kawo maka mutane ɗari talakawa za ka ba su tallafi wannan za ka ba ka sa kwamitin ka su tsaro gidajen a tantance sai a bi su kowa ya salama to ba sabon ku daga gidan wani ba shi ke ba to irin wannan ya fi alheri in za ka yi wa talaka sadaka a kowai zai fi jin daɗi ka mutunta shi ba ka tozarta shi ba ba wanda ya sani daga kai sai a sai shi daga bashi to da shi ya wanda ka so ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa sab'atu yuzilluhu wallahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wasu mutane guda bakwai nau'in mutane bakwai Allah zai sa su a inuwarsa ranar da ba wata yi masu tasi ranar kiyama daga shi ce wa rajulin tasaddaqa bi sadaqati fa afa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya ba da sadaka a lokacin da zai yi sadaka sai ya boye ta har ya kasance hannunsa na hagu bai san abin da hannun da bai baya na ke da ke boye ba kai da mutumin da za ka yi wa sadaka ba wanda ya gani kai da shi kawai ba ya gani ya sa bayan Allah ya kware su ko moriya ba sa jira inna ma rufe mutum wajen lahi lahi da zama da ba mu da ya dace yanzu ne idan ya sadaka ya kyautar ba in ba an yi godiya ba sai ce yanzu wani a aika ma da shinkafa ko godiya mai zo ba wai sai ka zo tsakanin kayan wata godiya ta da wani ma sai ya turo wasu jama'a su a alhaji godiya to su bayan Allah da kwarai ba sa ma jira a ce mai godiya wanda suka yi da shi ya zai kuma ne masu yawwa wa amma idza idza lam tu'tal sadaqatul fuqara فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من الحلال أما إذا سرق فأترك هذا الخير مفهوم الآية تبين كمان زكاة إذا أنا زبين saboda ita alama ce tana cin sha'a'in na addinin musulunci ai rukunin musulunci ne ko ya halatta a bayyana a ce alhaji wani ya bada zakar kaza ya halatta amma sadaka ta tadawari wanda an kusa a bayyana ya fi kusa da ikhlasi Allah ya ta Allah ta ala ce wa tutu hal fuqara wa khayru lakum bil ibda'iha wa ita'iha wa ita'i al aqdiya ya ku bayyana ko ba ku bukata ita sadaka an fi so a bada ita a waɗanda suka bukata ko da cikin talakawa ne a duba wanda ya fi tsananin bukata ku ba shi ya tafi وأما وأما وأما صدقة الفرد أما صدقة فرلا فالأفضل إظهارها أبن ديفا بيانا زكاة ليكو تدابي بما يقويش ka fito ka bayyana ta ba da zakka saboda masu kuɗi irin ka su yi koyi babu ne alama ce ta addini wani Allah ya tahama kuma gudun kar a zarge shi a tunce shi a ce a kaji wani bayan zakka to ka fito ka bayyana amma ba sai ka tara jama'a na kokowa na rayu a sanar an fudda zakka kuma ana ba wannan yana da kyau wa ita wa al-fuqara da kuma ba da ita a talaka mu'ayyan dole sai an fuskanci waɗanda ya dace a ba su ita sadaka ta zakka wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma Allah ta'ala zai kankare muku da ya eh wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ai alim bi batinihi khabir duk abin da ke aikata Allah ya sani yana sanar da abin da yake koyi kamar abin da yake bayyana la yafa shay'u ba abin da yake koya ga Allah in ka yi sadaka dan Allah Allah ya sani in ka yi ba dan Allah kuma Allah ya sani ثم التفت السياق إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله sannan siyakin ayar sai koma zuwa ga magana da Allah sallallahu alaihi wasallam da kaurin ta'ala da fadin sa madaukakin sarki laisa alayka huda
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
Allah ta ce laisa alayka huda laisa alayka ya Muhammad ya kai annabi Allah sallallahu alaihi wasallam shiryar da mutane ba wajibi ka shiryar da mutane ba ya kai ba wajibi ka kai ka ai annasa mutane wa ijbaru bil infaqi wa bai kuma tilasta mutane wajen infaki ce da dukiya daga addinin Allah da wajen sa duk wannan ba wajibi kawai kai ba ka tilasta su ba ya kai wala ce na Allah ya fi mai sha sai dai Allah shi ne ke shiryar da wanda ya so hidaya ta shiryar da shi ila alkhairi zuwa ga ayyuka da ke da shi aikin da ke kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne isar da sabon da Allah ya ba su wa ma ana rasuli illa bara ba kun da ke kawo manzo Allah sallama ba ce isa da samu amma wai mutane su karɓi addini su imani wannan ba wani isa ba ne wannan amari ne da ke hannun Allah in Allah ya haɗi Allah wal hidayatu bi yadi Allah in sha Allah shari'a tana hannun Allah shi yake shirya da wanda ya so da wanda shi ya Allah ta da shi ya ba ma gida suka ce wal hidayatu isma'i shari'a ta kasu kashe biyu akwai hidayatu tawfiq sannan kuma akwai hidayatu irshadi hidayatu tawfiq shine shiryar da mutum wajen sanya masa imani ya karba addinin to wannan a ta manzo da san ba shi da imani a cusa wa mutum imani ya yadda ya karbi musulunci wannan Allah kadai yake yi ba yasa manzo da sallallahu alaihi wasallam a gaban sababbin sirrinsu Allah ya ba shi dama ya kalli shahada wannan kisa ne sananniya ko lokacin da mutuwa ta halarci Abu Talib Abu Talib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abdullahi mai manzo sallama wa kani shahidai kuma ya nuna manzo sallama da kwarai da gaskiya ne da ya ba shi kula ya masa gata ba abin da manzon Allah bai ba babban nan nasu musulunta ba da musulunta ba har ciwon ajali ya zo masa yana kwance ciwon ajali manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito sa sannan sai ga manya manyan abokan su baki irin su Abu Jahal da wani su abokan sa kafirai maza da ya ce wa ya kul la ilaha illallah kalimatan tuhadu laka bil ahdan yace ya babba da ka ce la ilaha illallah kalmar nan guda ɗaya tak da kafa da hujja da ita a gaban Allah ka ce sai ka iya iya wannan za ka faɗa sai ya biya wa abokan nasu suka ce masa a kan kan mu'addin na tafi yanzu za ka faɗa addinin abdulmutan addinin bautar gumaka annabi ya ƙara maimaitawa ka ce la ilaha illallah su kuma suna gaya ba kare bar addinin iyayen ka karshe horon bakin sa yace shi yana da akan addinin bautar gumaka ya ƙi ya faɗi la ilaha illallah saboda Allah bai ƙi shi da wani aka ya cika a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin ya daga Allah sai shiga da sai shiga da ya shiga da shi ne Allah ta'ala ya sauka da innaka la ta'ti man ahbabta walakin la yahdi man yasha lalle kai ba za ka shiryar da wanda ka so ba annabi ba Allah shi ne ke shiryar da wanda ka so Allah sai ya biya masa wannan har ma manzo Allah ya ce la astaghfirunna laka ma lam qulha an ya ce zan yi ta roƙa maka gafara Allah ba ta ba saboda tsananin kauna da yake ba amma Allah sai kuma sauka da aya ma kana bin nabi wallahi da amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu quli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai halatta ba ga annabi da waɗanda suka yi imani su nema wa shirme da Allah bayan ya bayyana cewa su ma abuta wuta ne da haka ya bayyana su amma wani sai ya buɗe baki ce ba an yi imani a zuciya ne wallahi ko na ji wannan bayanin ba daidai ba sai wallahi ina jin wasu ma sun taurara wallahi da kunne na nake wani malami yana bayani wai Allah zuciya ce ruba ko ba ka yin sallah in Allah ya ga da ce saka Kirista ma in Allah ya ga zuciya su bai sa shi yanzu wannan magana tun sabida da ina ce musu ko me yi tafsiri da rana wannan sai daga bana ba da yi magana wai Kirista ma zai shiga aljanna zuciya su tana da kyau dan Allah ina ma magana ta tafsiri wallahi tafsiri ba shari ne ba wanda suka ji za su kai masu wai ka ce wai kirista zai shiga aljanna zuciyarsa da rana ai wannan ka rusa ba ku da musulunci gaba da yake wannan wata aqida ne mummuna aqidan murji'a wata aqida ce tun fira a zamanin da ta gabata har yanzu aka gabata su aqida su imani daban aiki daban ko ba ka sallah ko za ka shiga aljanna za ka ji da sai su ke hawa ma ku ne ne a wurin eh za a wuce a cikin ruwa kuma su kawai wallahi kun ne na wai kirista zai shiga aljanna Allah ya duba zuciyarsa ta yaya kafiri zai shiga aljanna ashe qur'anin da yake karanta ma bai ma yarda da shi ba ke dan daga hali daban-daban su yi bayani duk wanda yake kafiri bai musulunta ba bai shiga wallahi wallahi bai shiga إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية kusa kusa ba duk wanda suka kafirce daga cikin ahlul kitabi kaga yahudin nasara ko da mushrikai to suna wutar jahannama za su dawo har abada kuma su ne mabiya shar kai kuma ka ce wai kirista da shiga bai karba shahada ba wai yana kiristan wai zuciyarsa Allah zai duba wasu irin zuciya ne wannan baka yi imani baka shiga aljanna ta haka ya kamata mu kiyaye wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim na kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghayra ayatin Allah ya ce duk wanda suka kafirce ayoyin bai ayoyin Allah Qur'ani kin sa da Qur'an bai yadda ba Allah ce da sanna za mu jefa su a wuta duk sanda fata su ta zabanye sai mu canza musu wata fata don su ɗanɗana wani wuri Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru kazzabu bi ayatina me ta suratul an'am ko arabe yanda Allah ta'ala ke cewa la tufatta la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalja al-jamal fi sammi al duk fa da kafirai ake magana da kirista da yau da nasara Allah ya ce ba za a kore musu ba wani sama ana da aikin da muka yi sama sama ake tafiya da shi ko to wanda suke kafirai duk abin da suke Allah ne ya musu ko wasa duk irin alherin da kafiri zai wallahi Allah bai karwa saboda sharadin karwa yake shi ne imani Allah ya ce wala yadkhuluna aljannata ku ba su taba shiga aljanna ba kafirai hatta ya rijar jamal fi sabbi fiya har sai idan rakumi zai wuce ta kwamfa zai yi in har kafiri kirista zai wuce a kiristanci ya shiga aljanna to ka rakumi zai wuce ta kwamfa haka ba zai yi ba ta haka mu gode wa Allah bayan da za a yi ka samu aljanna ba ka yi ko kana musulman kuwa alhalin kuma tare da cewa ba aikin naka ne ya isa ya siya maka aljanna ba shi aiki bayan imani sababi ne na samun rama kana da imani kuma kai aiki ko shi yasa hakikanin ma'anar imanin ma aqida da ahlus sunna wal jama'a suka ce itiqad fil qalbi wa wa nadqu bil lisan wal amru bil jawari shine ma'anar imani ko kudiri a zuciya ka yarda Allah ne ya amfota annabi Muhammadu manzon Allah ne ka ga da dukkanin rukunin imani sannan ka faɗa a ƙarshe sai ya ce wal amru bil jawabi da kuma aiki da kanka to shi ya ce ko ba aiki ba zai ta yaya na ko ba imani ko ba ko ba imani ba tunda kafiri bai da imani dole bayan ka imani a zuci ka faɗa sai a ga kana aiki yanzu sallan nan da muke da azumin da muke da duk abin da muke ai imanin ne muke yin sa a aikace ko to idan ba mu yi aikacen ba kawai ka ce a taka wa hamdana ramadanin ba fage sallar ba fage akwai wanda ba suke yin ibada ko to kawai sun kai wani matsayi yanzu maganar sallar ma ba ta nan ci kawai wa abudu wani aƙida ta eh sun samu yin gini yawa wai ka ta wani lagon na wannan shi kenan wa abudu rabaka ta ce ka rage shi kenan sai ka daina sallah alhali annabin da Allah ya turo da addinin har ya mutu da yin sallah kawai manzo Allah samu gini Allah ya sauwa. Da haka bayan da za a samu rahmar Allah wallahi sai an imani. Imani ba zai amfani sai da aiki. Yasa ko cikin risala ba mu sa na farko na aqida in dai mutum ya fahimta wallahi ka zauna kana. Yace wala kamal qawlul iman illa bil amal wala qawlu amal illa bil niyya wala qawlu amal wa niyyatu illa bi waqti sunnati. Karatun yana nan cikin risala. ya ce faɗin imani a harce kawai ba zai amfani ba sai ya samu niyya da furta imani da niyya ba zai samu ba sai da aiki da furta imani da niyya da aikin ba zai samu ba za a samu dace ba ba sai an dace da su dole ne mutum sai ya yi aiki amma a janna ana samun ta ne da rahama bayan imani da kuma ayyuka masu kyau amma za a sanar da ce ba wanda daga cikin wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna suka ce ko da kai ne ya ce walau ana illa an ya tagamma min Allah da rahmatin aw magana ya ce ko ni ne sai da Allah ya yi da rahmat to sai na za ka samu amma ba ka sallah ba ka azumi ba ka ma yadda da annabin ba ya za ka shiga aljanna ya za ka shiga aljanna sharɗin shiga aljanna sai an imani da Allah da sallah ya sa manzo Allah ce na rantsa da wannan rina ce na Isa ba wani mai wuce ko wani sa'i wanda sako na zai same shi bai imani da ni ba wallahi ba ce ya shiga wuta duk wani mai wuce ko kirsa da yake ra in bai zo ya karɓi musulunci ya yarda da manzo Allah ya yi Qur'ani ba wallahi da wannan ko shakka ba kuma idan baka yarda da kafircin kafiri ba to kai ba maka da imani ka rusa addinin naka wata musifa ne matattun kawo duniya yanzu interfaith ko ba ku zo wani rikicin ba kwan shekarun baya waya samu religious tolerance ka yadda da addinin sai yadda da naka ka ji ba kayan da kiristanci da yake daidai coci da yake zuwa daidai ne Allah ko ne da yake faɗa daidai ne kai ma ya da wai ka yarda da wani abu shi ne wanda faɗa daidai wani irin babba ne yanzu duk ayoyin da suke magana a kan alwala a gurbana shi kenan duk inda aka je shafa a makka aka tsare shi aka kore shi duba akan tauhidin nan ne kai kuma ka zo ka ce a yarda da nasu addini kai ma a yarda da nasu ai kasa ne kasa ɗaya ne al'umma ɗaya secular country kowa addininsa ai kowa ya nasa amma ka yadda naka shi ne daidai duk wani addinin da ba naka ba daidai ba ne wannan ita da iya da tashiya yin addini inda na islam addini kamar ya kuma Allah shi ne musulunci wa man yabi ta yi bayar islam dinin falan yakum wala min duk wanda ya buga wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karɓa ba to shine zaman ka da haka shari'a a Allah da haka bai halatta ka nema wa kafiri gafara duk wanda ya mutu a kafirci to ba ruwan kare masa wallahi bai halatta shi sa Allah ya ce ba kana lil ladhi wallazi na an yastakbiru lil mushriki bai halatta ba ga annabi da wadanda suka imani su roƙa wa shirkai gafara ko Allah ya shiga karkashi ba ruwanka in ana zanne ta sai ka ce sauro sannu ba ashe ba ya sannu ai ba ka tsaro amma ka ce Allah ya kansa ya mutu kafiri wallahi ka aikata ba wasu sai Allah zai cikin ya mutu yana kafiri in har kana ga Allah zai cikin kafiri to ba kama da da addinin musulunci ba akwai ma cewa wani ala ne ake siya ce lafiya ba a kare gaskiya ko yanzu duk sallar nan da kace da azumin nan duk ka ce ladabi ka zo da kwata kwata bai san ma addini ba yasa ko da zaka samu suna zuwa church suna zuwa masallaci to kawai da rasu balance idan sun je lafiya in musulmi ne da gaskiya ya yi sallah in kirista ne da gaskiya ya je church musulunci ba ba raba gaba kawai hanya ɗaya ne kawai da gidan illallah muhammadu rasulullah Allah ya tabbata to da haka wannan shari'a ta ne hidayatu tawfiq eh akwai kuma hidayatu insha shari'a ta bayani ta nusarwa to wannan kan manzon Allah yana yi haka sauran bayan Allah masu da'awa suna yi ko shi ne Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kana shirya wannan hanya ta tafiya Allah shirya da Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min kai ayyuhan mu'minun abin da duk kuka ciyar na alheri ya ko muminai eh male wato na dukiya ta alheri ko kowane iri eh kaɗan ko mai yawa duk abin da ka bayar da sunan infaki fi sabilillah ko kaɗan ne ko mai yawa ne kuma a kowaye ka ba a kowaye ne ka bai ciyarwa kai sadaka malama suka ce ko kafiri ne ana ya halatta kamar taimako kamar kyauta ko kamar sadaka ba ne manzo Allah sallama yayi wa kafirai kyauta wanda wasu a dalilin kyautar ne ma sa suka musulunci ya halatta kana raba tallafi ga wani kirista tsakanin ku shi ma a kai masa arba shi har zakka halatta a basu ko wa ta'allafa ta kullu bas ma musulunta ba a ce a basu zakka manzo Allah da ya dauki dukiya mai yawa ya ba mu kafiri raƙuma ne tsakanin zuwa garke guda ce ko rafiya ba shi ko da musulun da ba da ya kora ne ga sai ce ya kawo ya asali mulki ya mutane da kowa ya musulun da fa inna muhammadan yuqi aka amalla sai faqara ga can manzon Allah yana ba da kyauta kyauta irin ta wanda ba a ta shi kyauta ne ta sa ya musulun shi yasa alfazari da yake wasa annabi ya ce a faɗan da da faidan وأعمل سعادة فساس بذاك الفلك دينا وشدة yace annabi ya kura da kyauta fara da abu kuma ya amfani da su kuma shi wasu kyauta ne ta sa suka yi musulunci wasu ko sai da aka buga yace ba sa sa ki da kalkali da shiddata to da aka yi shugabanci mutane wani waje ya sauki wani waje kuma ya tsaya sallallahu alaihi wasallam da ka kowace ciyarwa ne ko mai yawa ko kaɗan Allah ta'ala ce fali a kusina da an na sawaba kula duk abin da kuka ciyar na alheri to dan amfani kawai saboda ladan kanmu zai dawo kowa ya abu da alheri to akan sai yawa man amila salihan fali nafsi wa man asa'a faliha wa ma rabbuka min al-lahi duk wanda ya aiki na gari ya yi dan kansa wanda ya muna nama ya yi dan kansa ne ubangijin ka mai zalin ba mai zalin ta ne gaba wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma kar ku bayar kar ku ciyar da wani abu da dukiya face in lafti da a wani yadda sai da wani neman yadda da a yi tsawa wani neman samun kogon hannu. La bayar da ta hannun duniya ba wani abu na wasu bukatu na duniya ba. Eh, ba da yake kabar da ma'ana na hali. Wannan kabar ne amma na ɗauke da ma'anar hali. Wa ma tuntun sigar sigar labari ne amma yana ɗauke da ma'anar hali. Kar ku ciyar da wani abu na dukiya ba sai kuna masu neman yadda da saboda duk abin da kai ba da neman yadda Allah ba ba kalla da wani Allah wa ma tunfiqu min khairin wa ma ilaykum wa antum la tuflihun abin da duk kuka ciyar na alheri Allah ta'ala zai cika muku sakamakon wa antum la tuflihun alhali ba za a zalunce ku da komai ba ai tun kaso ne min shi'a ba za a so ya muku komai na ladan ku ba Allah ba zai rage muku komai na ladan ku Allah ta'ala sai ya ce lil fuqara wato nan za a yi bayani su wane ne ake so a ba da wannan sadaka ko ciyarwa a gare su musamman ciyarwa ta tadawul Allah sai ya ce lil fuqara wato ana ba da wannan sadaka ne ga talakawa khabaru mubtada'in ma'zumi khabar ne na mubtada wanda aka shafi ai as-sadaqatu lil fuqara ana ba da sadaka ne ga talakawa su ne fakirai allazina usiru fi sabilillah siffa ta biyu waɗanda aka kange su a cikin hanyar Allah. Farko ana ba wa talakawa fakirai. Na biyu suwa ɗaya ne wanda aka tsare su, aka kange su, ai haba su an kusa alal jihadi. Sun tsare kawunan su ne a bisa jihadi da wanda ga addinin Allah. To irin waɗannan mutanen ake so wanda aka ba da sadaka a baya. Mabukata ne kuma sun tsare kansu suna ta ƙoƙarin jihadi suna ta ƙoƙarin ganin addinin Allah ya yi. Na ba ta mun gane ko? Kaga a wannan babin hatta masu da'awa da karantar da addini su shigo. Mutumin da ya kange kansa yake karantarwa, yana ta ilmantarwa, yana ta da'awa, da irin wannan mutanen ana so a rika tallafa. A rika tallafa wasu. Kar ka zo ka raba zakka ka tafi wani kana ta bayar ko sadaka. Ga limamin ko yana kullum ya jawo sallah gida haka ba abin da darasi yana wata amma haka za a yi sallah a wanda ya taɓa mushi ba daidai ba ne ba ka ga neman abu ana sallah mai da riga sallah kowa ɗan ka riga samu an ba neman da tsohuwa riga a bakin ma ai ba kyauta ba ko shi fa ya tsare kansa ne baya samu ya ta zirga zirga ya je kawo saboda hidiman addini ya sa ya zauna ya koyar da ku ya bi musalla kila har yara kuma yana karantar amma kuma cikin damuwa ba a san haka wata rana a gwarar na ga wani abu da ya kayatar da aka yi da sallah ana sallama sai na ga ana ta mikowa sadaka a cikin mai dugo wani masallaci ɗaya da cikin unguwa sallah ne ta la'asar ko ake ta mikowa kuɗi wallahi ana ta mikowa neman ku ya daga hannu yana ta addu'a yana ta addu'a wallahi kuɗi ake ta turuwa sai ga kuɗi a gaban sa an tara sai ke kaga masu kulawa da ita ya mana limamin zai makara sallah zai yi rafa ba na tabbaya ka ce ai su duk sallah ne ana wa liman kana da liman sadaka ko a ba mu wallahi da a gama ka shafa addu'a ya tattara kudin sai sa a jiwo shi gida in ka ga liman ba zai tafi gona ya dade gida ba zai je kasuwa ya dade duk sallah yana da zai jama'a sallah amma mu nan ba ka ake ba san da wannan ba eh bai da shago sai masallaci to an za a shakar ko yana da kyau masu hidiman addini ana tallafa musu jama'a amma a banne man ga da yadda ya ga ya ga shi amma ba da mu ya koyar da yara ba da mu wani ya dan saka kudin laraba ma ai ka jana su yanzu yanzu ko alin ma sai an biya wai biya ke biya gurin zabo ashe ba da Allah yake koyarwa wani an koyar da su a islamiyya wai ba da Allah ake ba to kai ka zo ka zanna ka koyi mana ai addini sai kuma ku tallafa masa sai samu nutsuwa Allah ji don addu'a wata rana ne ma sai ya rafa a nan masallacin kowar gidan nasa kawai neman sai ya rafa aka yi sajada aka gyara sallah ana salama jama'a sannan bata kawai da yasa an sai ya rado wasu yan dubu dubu sai ya dubu da sai wa jama'a kawai sai ya zama yanzu wani bakin sa wani ma'ana shi a hikima da basirin sai ya gane liman ba kai da in ka ga liman yana yawan matsala a sallah to wallahi yawanci za ka samu akwai ɗan matsala ne a gida eh yana sallan sai yana tunanin kila bai kai ce bane ba ko ya ba lafiya sai ya manta wani abu ko wannan kawai sai ɗauko kuɗi sai dan ga wani sai yana da kyau ana taimakawa masu yi jama'a addini a taimaka musu wani za ka samu yana ta yawon da'awa ba mutansa ba ya so ba kila ma da kafa yake yawo sai ka sai ba ka ce ga wani malam a ci gaba da da'awa wallahi yanzu ladan da ya samu kai ma Allah ne ba duk inda ya je da babur da ya wa'azi kai ma za ka ga da wani da ka riga kulawa da a rika ba da sadaka ga talakawa wanda suka kange kawunan su da wanda bai yi addinin Allah. Yanzu za ka ce kowane malami ya tafi gona ya kama harka can can sai a rasa mai koyarwa. Masallaci in ba liman sai ya koma baya a zo a rasa limami to amma sai ya takaita hidimominsa yake zama yana karantarwa to a rika kokari ana tallafa rayuwarsu. Allah ya sa mu dace. Allah ta'ala ya ce a ويسمون أهل الصفة وهم أربعمائة من المهاجرين أرسلوا لتعلم القرآن أنا كيرا ودنا متعنين دسونا أهل الصفة أزامنا من الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة wasu mutane ne wasu sahabbai ne almuhajirun wanda suka yi hijira daga makka suka zo madina to adadin su ya kai ɗari hudu ana kiran su da suna ahalin sufa
na ba za su ce ba. Na san magana. Ko za ki yato a kashe ta ko? To sai mai haƙuri abin sautin namu ya san matsala. Sai mu haƙuri abin da ya samu. Wato waɗannan mutanen wai san mu na adal sufa ana kiransu da suna ahli sufa wahum arba'u mi'atin min al-muhajirin adadin su ya kai 400 daga cikin muhajirai sun kai sun kai 400 yawan su wanda sun dawo ne daga daga makka zuwa madina sun yi hijira sai aka sauke su a wannan rumfa ta masallaci gabanin a sama musu guraren sauka sun kai 400 ba su da gida ba su da tufafi ba su da abinci sai abin da aka samu fi sabilillah ake kawo to wannan bayan Allah su ake kira a wannan aya ko suna cin wanda ake aya take nufi a kayan su a ursidu li ta'allumil qur'an sun killace kawunan su a wannan rumfa ta masallaci suna koyon karatun qur'ani wal khuruj ma'a saraya kuma suna fita tare da mahaya in za a je jihadi haka suna fita zuwa jihadi misal askarin askariniyar yau misalin sojoji na wannan na wannan lokacin ma'ana masu zuwa jihadi to wannan su ne irin mutanen da ake so in za a ba da sadaka ko za a yi ciyarwa a je a riga ba su wannan tallafi Allah ta'ala ce la yastati'una darban fil ardi ba sa samun ikon yin tafiya a cikin ƙasa sifa na uku mutanen da ake so a taimaka wa fi sabilillah in za a yi ciyarwa a duba irin wannan mutane ba sa samun ikon barbar ai safaran fil tafiya cikin kasa litijarati domin kasuwanci wal ma'ashi da kuma tattali na rayuwa da shugulihim anhu bil jihad saboda sun shagala da ɗawainiyar addini suna zaune a gidaje a wannan rumfa na masallaci ba sa iya zuwa yin tafiye-tafiye a je kasuwa a je gona a yi kaza saboda hidiman ɗawainiyar addini shi ya tare su irin wannan mutane suna daga mutanen da ake so ana bawa sadaka Allah ta'ala ce ya hasabu hukul jahilu abliya sufansu ta gaba wanda bai san halin da suke ciki ba shine aljahil aljahil bi halihim wanda ya jahilci yanayinsu bai gane halin da suke ciki ba yana tsammanin cewa su mawadata ne min ta'affufi saboda kamewa eh saboda sun kame kai ga barin tambaya ba sa roƙa ga suna da bukata amma ba sa gaya kowa damuwarsu ba kuma sun suna da damuwar ba sun killace kan suna ta hidimar addini kawai za su iya kwana da yunwa ba wanda ya sani ba su da gurin zama ba su da sutura ta girki haka suke rayuwa ba kowa ne yake sanin halin da suke ci ba saboda ba sa tambayan mutane ta'arifuhum bi simahu zaka gane su da alamar su ai alamatihim min tawadhi alaman su na kankan da kai wa asarar jihadi da kuma alama na ɗawainiya na damuwa zaka gane su la yas'aluna nasa shay'an ba sa tambayan mutane komai su sun dogara sun dangana da halin da Allah ya basu ba sa tambayar mutane ilhafan ay la la su'ala lahum aslan fala yaqaw lahum ilhafan ba sa naci ba sa tambayar mutane bisa naci kasa akwai masu baran da naci yayi yawa ko zai zo a ce kai hakuri amma sai ƙara dawowa a ce kai hakuri ya ƙara dawowa to su wannan bayan Allah ba sa ma tambayar mutane balle su naci sun haƙura da yanayin da Allah ya basu to irin wannan mutanen ake so kai mai ciyarwa kai mai yin sadaka ka rika duba irin wannan mutane kana ba su wannan sadaka din Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri ya ko mu'minai fa inna Allah bi ali lalle Allah masani ne game da shi mahama qalla wa kasura fa mujazin alai ko ya abin yayi karanci ko ya abin yake da yawa dai ka bayar domin Allah to Allah ya sani kuma zai baka sakamako a kai. Sai Allah ya ce,
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ta'ala ce alladina yunfiquna amwalahum fil layli wan nahar su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a dare da kuma yini ma'ana dare da rana suna ciyarwa sirran asirce wa alaniyatan kuma a bayyane asirce da kuma a bayyane ai fi sabilillah suna ciyarwa ne a cikin hanyar Allah irin waɗannan mutane Allah ta'ala ce falahum ajruhum inda rabbihim suna da sakamakon su a wajen ubangiji su wa man kana ajruhu inda rabbi fala yudhi'u min shay'un duk wanda sakamakon sa ke gurin ubangijinsa Allah ba zai tozatar da komai na ladansa ba wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a gare su dina kasil ajari wajen tauye lada duk abin da suka yi Allah zai cika musu lada ba zai tauye musu ba aw li nafadi amwalihim ko ko tsoron cewa dukiyarsu za ta kare dukiyarsu ba za ta kare ba wallahu yatawalla tarbiyatu tarbiyatuha wa yanmiha Allah zai jibinci kula da wannan dukiya da kuma haɓaka ta gare su duk dukiyar da ake ciyarwa ba za ta kare ba Allah zai kula da dukiyar kuma zai kara ta ya sa mata albarka wala hum yahzanuna fil akhirah kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira bal ba haka ba sai yafrahuna bima sayaraunahu min sawabi nafaqatihim da sannu za su yi murna za su yi farin ciki da abin da za su gani na lada na sakamakon ciyarwarsu wa yuwaffiya lahum jazahu Allah zai cika musu ladansa wa yurabbihu lahum fi tijaratihim kuma zai sanya musu riba a kasuwancin su alhamida abin yabo inda Allah a gurin Allah to ayan da ran ma ya karanta bayanin riba ne wanda yana da faɗi ga lokaci ya cin mana in Allah ya kai mu gobe akan wannan aya za mu tashi bayanin yanayin da masu cin riba za su tashi ranar kiyama menene riba nawa ne kasa kasan riba a wani irin mu'amala ne da muke shiga insha Allah gobe za mu tattauna a kayan ayoyin da za su yi wannan bayani insha Allah Allah datar da mu a nan za mu takaita abin da makaranta daidai muna roƙo Allah tara mu cikin lada kuskure muna roƙo Allah mana afuwa yan uwa kar mu manta kamar yadda jiya muka yi bayani cewa mun shigo kwanakin goma na ƙarshen watan Ramadan yau azumi na ashirin kaga mun shiga daren ashirin da ɗaya kuma hadisi ya tabbatar da cewa manzo Allah ya ce ku nemi lailatul qadari a goman ƙarshe na Ramadan wani hadisi ya ce ku nemi ku nemi lailatul qadari a bara ma'ana a wutiri kenan ko kaga yau din nan yana ci wannan darare daren ashirin da ɗaya tunda mun kai azumi na ashirin yanzu daren ashirin da ɗaya ne to yana cikin darare da manzo Allah ya ce a nemi lailatul qadari ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai da ashirin da tara. Da haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun dage don neman dacewa da wannan dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya tsayu a daren lailatul qadr yana mai imani da Allah yana neman lada Allah zai gafarta masa duk abin da ya na zunubansa. Kuma ga aya cikin Qur'ani Allah ya ce yin ibada a wannan dare ya fi ibada watanni dubu. Kaga wata dubu shekara tamanin da uku ne har da kai. Da haka wannan wata dama ce ta rayuwa da Allah ya kawo mana mu yi ƙoƙari mu ci gajiya ta kafin ta wuce. Idan mutum ya sakaci kamar yau zai ji kwanakin sun wuce. Yanzu azumin kamar yau muka fara. Ana za a fara gashi yau ashirin saura kwanaki goma ko tara watan ma ya kare. Allah taimake mu Allah datar da mu. Allah sa mu da ke yantattu baya a wannan wata ya yafe mana zunubanmu ya ji kan magabatan mai ɗauka addinin musulunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadayt Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأقل على الحمد لله رب العالمين